بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار لا ينهك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أولا يمتي لنا الثلاثة شعبي ووتى الربيع الثاني هجرة من الله صلى الله عليه وسلم بجدير قريب بدع عشرين سكت وعندكما في يدي بدع ووتى البيار ميلادية تدبو بيه ويشاهدون وشاهد جهة الربيع الثاني هجرة النبي الله صلى الله عليه وسلم بجهة بطريقة بعشرين بكتر وعندكما في يديه بطاعة وطن يرد ميلادية تدبوزي دبطل أدارة منظومة ومجلس منظومة أتكين كراتين لما بالتاتي لسينا الوصية الكبرى وكما الرسالة العدوية والنصر فيه المعلم من غرزه wanda ya yi musulunci hidima shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi wanda ya rasu hijira tana ɗari bakwai da ashirin da takwas a garin dimash a ƙasar syria to bismillahir rahmanir rahim malam yana cewa wa min zalika annal mu'minina tawaffaqu kullu fihi falam yaqulu huwa allah aw ibnuhu aw thalithu thalatha كما تقوله النصارى ولا كفروا وقالوا على مريم بهتانا عظيما حتى جعلوه ولد بغية كما زعمت اليهود بل قالوا هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه ابن تيمية ولا مجمع أكل يبدأ ومن الأمة ta musulmi Allah madaukakin sarki ya zaɓe ta ya sanya ta tsakatsakiya a cikin kowane al'amari na aƙida na ibada na shari'a cikin dangane da sauran addinai da sauran shirkoki da sauran mabiya wasu ɗariƙu Allah madaukakin sarki ya zaɓe wannan al'umma ya sanya ta tsakatsakiya ba su yi shirkiki da wuce gona da iri irin wanda nasara suka yi dangane da annabawansu ba ko annabi isa alaihi salam haka nan kuma ba su yi jafa'i kamar yadda yahudawa suka yi wa annabawan su ba ko suka yi wa isa alaihi salam Allah ya sanya wannan al'umma ta tsakiya babu shishigi babu gazawa bayar da haƙƙi daidai gargado ba tare da juna ba ba tare da wuce juna da iri ba Allah ma'amala yake cewa min zalika annal mu'minuna tawaffaqu fil masih yana daga cikin irin wasaƙiyya ta wannan al'umma a taƙaƙiyar da Allah ya sanya wannan al'umma cewa mu'minai waɗanda suka bi wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama sun zama a taƙaƙiya a cikin al'amarin isa almasi falam ya ƙulu huwa Allah a yubluhu ba su ce isa ɗan Allah bane ba su ce isa Allah bane ba su ce ɗanka bane an salisu talata ba su ce annabi isa ɗayan uku bane wato ɗayan uku kamar yadda kiristoci suke faɗa isa Allah akwai Allah Allah isa Allah sannan Maryam mahaifiyarsa ita ma Allah sai ba su faɗa haka ba kama ta ƙaunihin nasara kamar yadda nasara wato kiristoci suke faɗa wala ta faru kuma wannan al'umma ba ta kafirka ba ba ta ga hanyar kafirci ba wa kalo alamar yana bisanin azima su kiri tsayuwa da ƙage mai girma su faɗa su jingina wa Maryam alaihi salam kamar yadda Yahudawa suka yi Yahudawa sun yi wa Maryam mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam ƙage ta hanyar kiranta mazinaciya suka fi mutuntunta suka fi warafinta ko kuma kiristoci sai suka ɗaukaka ta zuwa matsayin Allah da su kuma musulmi mai sai suka zama a tafiya ba su yi jafa'i ga Maryam alaihi salam ba da kuma su wuce gona da iri cikin lamarin ta ba sai suka zama a tsakakiyar din nan kamar yadda Allah ke wa ka zalika da Allah kun ummatan wa kafa hatta wala kafaru da su kafirci da ya kalu alamar yana da tsanan azima suka kiri ɗaje mai girma suka jingina wa maryam alaihi salam hatta da alihu wala da baziya har suka sanya annabi isa a matsayin ɗan zina ɗan mazinaciya kama za a matin yahudu kamar yadda yahudawa ke riyawa bal قالوا هو عبد الله وكلمته القاها الى مريم العذراء هو ابن المؤمنين suke faɗa musulmi mabiya annabi sallallahu alaihi wa sallama suna cewa ko annabi isa bayan Allah ne kalmar take wacce ya jefa zuwa ga maryam al-azra wacce ba ta yin aure ba al batul wacce ta yanke zuwa ga ibada ta bar ainihin shafi'uwa da jama'a ta koma ta keɓanta kanta don ibada shi ne ma'anar al batul wa ruhun minhu kuma ruhu ne daga ubangiji wannan shi ne matsayin da musulmi suke bawa annabi isa alaihi salam ba su yi azarbaɗiya ba kamar yadda kiristoci suka yi suka sanya su dan Allah ko Allah ko ɗaya uku haka nan kuma ba su yi da fa'i ba irin na Yahudawa wajen kiran sa dan gina sun ba shi matsayi na bayan Allah matsayi na kalmar Allah matsayi na manzon Allah wanda Allah madaukakin sarki ya koya halittu su duka ga sifar da ya saka mana a cikin alƙur'anin sa to kun ga mu gudai sai suka zama tsakatsakiya a nan su ba su yi san ba ba su yi nan ba وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله haka nan a cikin shari'o'i na addinin Allah mu'minai sun zama tsakatsakiya kalam ya harrimu ala Allah an yansaqa ma sha'a wa yuthbita ma sha'a kama fa'alat yahud kama fa'alat yahud kama haka Allah anhum في قوله سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم wato haka nan mu'minai suka zama tsakatsaki a cikin al'amuran da suka shafi shari'a kalam ya harrimu ala Allah da ta haramta wa ubangiji ba an ya saka ma sha'a ya shafe hukuncin da ya ga dama wa yusbita ma sha'a ya tabbatar da hukuncin da ya ga dama kama fa alatu yahudu kamar yadda yahudawa su suka yi su yahudawa suna haramta wa ubangiji ya shafe wani hukunci ya tabbatar da wani sai suna ganin idan Allah madaukakin sarki ya faɗi wani hukunci sannan daga baya canza shi to faɗarsa ta farko kamar kuskure ne ya gano kuskurensa don haka lokacin da musulmi suka yi hijira bayan da suna kallon baitul maqdis suna sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya hijira zuwa madina aka yi wata goma sha shida ko sha bakwai ana kallon baitul maqdis ana sallah daga baya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ta addu'a Allah madaukakin sarki ya canza mata alƙibla daga baitul maqdis ta koma zuwa ga ka'aba Allah ya karɓi addu'a ta ya canza mata wannan alƙibla kabla ya ta kalli da wajen ka fitta ba kana ne wanda yan maka tunda kan karbaha Allah ya ce mun ga yadda kake jiji ya kan wato fuskar ka kana daga kai zuwa ga gari mu kana addu'a Allah ya canza mata alƙibla to mun canza mata don haka yanzu ka fuskanci alƙiblar da kai kake so sai take sahaba to yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama da musulmi suka fuskanci ka'aba domin yin sallah yahudawa suka ga haka sai suka tsinanci suna ganin yaya ne da yana kallon baitul maqdis kuma yanzu ya dawo yana kallon ka'aba ya yi tawaye ga addinin annabi ibrahim wanda yake da'awar ya zo ya ba ya yi tawaye ga wannan addini domin su a aƙidar su suna ganin Allah ba zai canza hukunci ba in kuwa har ya canza hukunci to alama ce da take nuna hukuncin sa na farko ya yi su bisa kuskure to kaga wannan su zo su zo ne da ubangiji na ɗaukakin sarki da kuma rashin sanin girman ubangiji ubangiji yana da damar ya tabbatar da wani abu ya mutu Allah ma ya sha'u wa yusuf wa inda mu'min kita al'amarin duk gaba da hannun sa yake yana gaba yana da damar ya tabbatar da abu yana damar ya canza shi ya goge shi ya kawo wani ya tabbatar haka ya ce wannan kuma yana daga cikin kamala ta masi'arsa babu wani abin da ya fi ƙarfinsa ko ya gagare to yahudawa su a gurin su babu wannan don haka ne yayin da musulmi suka canza alƙibla su zuwa ga ka'aba da umarnin Allah na ɗaukakin sarki Allah yake gaya mana sai ya kone su fa haɗu da sannu ya ayayi jahilai za su rika cewa sai ya kone su fa haɗu minan nasu da sannu ya ayayi jahilai daga cikin mutane za su rika cewa ma wallahu al-aikin lati min lati kanu alaiha menene ya canza su daga alƙibla da za su ke kallo suna sallah to Allah yake kun ka ga musu lillahi al-mashriq wal maghrib da gabas da yamma da kudu da arewa duk Allah ne jihar da take ta yamma da jihar da take ta ta gabas duk na Allah ne yana da dama ya ce a kalli yamma yana da dama ya ce a kalli kudu yana da dama ya ce a kalli arewa ko kuma a kalli gabas ya haɗe man ya sha'u ila siratul mustaqim yana shiryar da wanda ya gaba na zuwa ga tafarki na daidai duk wani abin da ya shar'anta sai shirya shi tafarki ne kuma na daidai saboda haka ba ne ɓata a ciki lokacin da musulmi suke sallan baitul maqdis suna sallah a nan shiriyar take wannan shine hanyar madaidaiciya yayin da ya canza musu daga baitul maqdis suka dawo suna sallan ka'aba to nan ma a nan shiriyar take kuma wannan ita ce hanya madaidaiciya wa bi qawlihi wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم haka nan Allah madaukakin sarki yake gaya mana yadda su Yahudawa suke idan aka ce da su ku yi imani da abin da Allah ya saukar sai su ce mu dai za mu yi imani da abin da aka saukar mana kawai ba su yadda Allah zai kawo ta shari'a su ma su kawai wanda aka saukar musu wanda kuma suka kaskan zaki suka shigar da rai a ciki suka yi annabawa ƙarya suka yi Allah ƙarya su suke cewa za su ci gaba da rikewa ba abin da Allah ya saukar ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama wa yakfuru da bima wara'ahu duk wani abin da zai je bayan wannan to suna kafin cewa ba ta imani da shi wa huwa al-haqq alhalin kuma shi ne gaskiya musaddiqan lima ma'ahu kuma yana gaskata abin da suke ta yake tare da shi na at-taura abin da Allah ya ɗauki sarki ya bawa Annabi Isa Annabi Musa da injila abin da Allah ya bawa Annabi Isa alaihi alaihi wassalam abin da al-Qur'ani ya zo da shi yana gaskata waɗannan ولا جوزوا لأكابر لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله. إذا يتولى الأمة مسلمين مبيا الدين النبي صلى الله عليه وسلم بس كي بس على الكاية من يمن يما لمنسي da manya-manyan yamma su ibada a cikin su ba su halarta musu su canza addinin Allah ba kamar yadda Yahudawa da Nasara suka halarta wa malamai su manya za su iya canza addinin Allah za su iya canza asaura za su iya canza lejila da haka za su iya kare wani abu za su iya tabbatar da wani abu za su iya kare wani abu shi yasa za ka ga kullum sababbin abubuwa da ake samu a cikin littafin su ka ji wancan ƙaba'a babu kaza wannan ƙaba'a an tsara kaza har kullum cikin tsare-tsare ake da rage-rage ake ko a wajen su malaman suna da wannan asirar suna da wannan kawa suna da wannan dama da wannan hurumi na su yi tare su ce sun yi ijma'i a bisa gawa ya kamata a cire shi daga cikin littafin sai kuma a cire su yi ijma'i ce a bisa gawa kamata a yadda a ci gaba da yi sai kuma a ce an yadda sai ga za ku ji kafaro da wanda ya halaka kafin a sanya wannan sabo ya fito musu da cewa ya wace wa yahudawa laifin da ake zargin su ko da tattafai su suke zargi na sun yi wa kiristoci na kashe annabi isa alaihi salam a bisa a bisa aqidar shi cewa su a yahudawa ne suka tsira annabi isa yake to shi ya ce musu kuma duk kiristoci waɗanda suke bin mazhabar katolika ya kamata su yadda da wannan yafiya kuma aka tafi a haka to kaga a musulunci babu wannan wanda duk yayi laifi yana nan ne laifi Allah ne kawai zai yafe masa saboda haka babu wanda ya ce fito ya fito ya ce ya yafe ba wani laifi in ka ji wani malami yana cewa ya yafe da wasu laifi to addinin kiristanci ke kokara ba addinin musulunci ba yanzu akwai waɗanda suna nan suna jingina kansu da musulunci amma za su iya cewa sun yafe maka wani ya bisi iska ce ya baka aljanna wani kuma ya sayar maka da kuɗi za a ga akwai guraren da ake sayarwa da kuɗi idan aka zo kana da kuɗi a sayar maka aljanna ɗin to kaga duk wanda aka koya aljanna ma'ana an yafe maka laifuffukanka an kuma haramta maka shiga wuta to addinin musulunci babu wannan musulmi na ƙwarai mumune na ƙwarai ba su yadda cewa malami duk yadda ya kai ga matsayi duk yadda ya kai ga girma zai iya halatta abin da Allah ya haramta ko kuma ya haramta abin da Allah ya halatta bai da wannan damar malamai abin da aka ba shi dama shi ne su ijtihadi lokacin da ake bukatar a kan wani hukunci ku yi kokari ta hanyar bin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam da maganganun magabata su fitar da hukuncin da ya dace da waɗannan abubuwa idan sun dace da daidai Allah ya ba su lada biyu idan sun yi kuskure kuma Allah ya gafarta musu kuskuren su ya ba su lada ɗaya na ijtihadin su amma kuskuren yana nan a matsayin kuskure ba zai tashi ya zama daidai ba annabi sallallahu alaihi wa sallam haka ya faɗa a cikin hadisin mu'awiya يجي ابي سفيان رضي الله عنه اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر واحد idan mai yin hukunci mai neman ya san hukunci na shari'a ya yi bakin kokarinsa ko kuma ya dace ya samu sanin hukunci din to yana da lada daya idan kuma ya kuskure wajen bincike ya fada cikin kuskure ba wai da ganganci ba illa iyaka iya bakin kokarin ka iya inda iya kaiwa gare shi kenan to yana da lada ɗaya na kokarin da yayi na ya gano daidai sannan kuma an yafe maka wannan kuskure da yayi amma kuskuren yana da shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa akwai daidai akwai kuskure a cikin wannan hadisi yace fa asaba ya dace da daidai sannan yace fa asaba yayi kuskure a ce kaga idan malamai biyu suka yi sabani wani yace abu kaza halal ne wani yace haram ne to babu shakka ɗaya daga cikin su daidai ya kai kuma kuskure ne ba zai yiwu ba duka duka malaman biyu su zama daidai su kai ɗaya ya ce haramun ɗaya ya ce kuma halal ko ɗaya ya ce wajibi ɗaya ya ce haram ba zai yiwu a ce dukkanin su sun yi daidai sun dace da hukuncin Allah ba dukkanin su sun yi daidai wajen yin kokarin su gano hukunci din domin Allah ya ba su wannan dama kamar yadda ya cikin wannan hadisi amma ba su yi ba za a ce dukkanin su sun yi daidai wajen cimma wannan hukunci ba ɗaya daga cikin su ya dace ɗaya kuma ya yi kuskure wanda ya dace da dalili na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya dace da daidai wanda ya kuskure ne waɗannan abubuwa guda biyu shi da ya kuskure amma mu matsayin su a gurin mu duk matsayi ne na malamai waɗanda suka yi iya bakin kokarin muna yi musu addu'a da fatan alkhairi muna musu addu'a ta kwarai muna neman Allah ya gafarta musu dukansu wannan shi ne matsayi na ahalin da a ko'ina ba sa ɗaukar malamai su suna da damar su halatta ko su haramta amma suna da damar mafi ijtihadi abin da ake ce ijtihadi mutum malami ya iya bakin kokarinsa istifragul wasi wal jahdi fi talabil fi talabil fi talabil fiqh malami ya iya bakin kokarinsa ya kalaune ta duk abin da zai iya na sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da ayoyin alqur'ani wajen ya gano hukuncin wata matsala yana iya ya dace yana kuma iya ya kuskure idan ya dace yana da lada biyu ladan kokarin da yayi da kuma ladan dacewar da yayi idan kuma ya kuskure yana da lada da ladan kokarin da yayi kuma an gafarta masa laifin da yayi kuskuren da yayi Allah madaukakin sarki يا ترتد مو ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا كما لا ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عباس عن الله ياتي قد فعلت لا تربيه ما ابيع saboda aka duk abin da wannan al'umma ta faɗa cikin sa bisa ga kuskure Allah ya yafe maka ya karɓi tubanta to haka al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam suke wala jawazu li akabiru ulama'i min wa'izdadi min da masu ibada cikin أن يغيروا دين الله تشجع دين الله فيأمروهم بما شاءوا في أمرني بأبن استجدامة وينهوهم عما شاءوا فهنا كأبن استجدامة كما تفعله النصارى كما ينبغي كريستوسي الحكيم كما ذكره الله تعالى عنهم كما ينبغي الله لا بركامنا لا بار في كريستوسي بقوله بقبلته اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بيرك ما لمنتم sun riƙi masu bauta a cikin su iyayen gidi ba Allah ba. Sun mayar da su iyayen gidi ba Allah ba. Kala Habib ibn Hatim, in ya Rasul Allah ma abaduhum. Habib ibn Hatim, Habib ibn Hatim Kirista ne ya je da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana neman ya san shari'a. To lokacin da ya ji ana karanta wannan ayar ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum min arbaban min dunillah kiristoci sun mayar da malamansu da masu ibada cikin su iyayen gidi ba Allah ba lokacin da yaji ana karanta wannan ayar da yake cewa ya rasulullahi la abaduhum ayda su bai kawo malamansu ba shi abin da Allah ne ka baitar shi ne a ce suna fadiya suna yi musu sujjada suna musu rukuni suna musu sallah ya ga ta iya nan ibada za ta fiti shi da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ma abaduhu eh ba su bauta muku ba irin yadda sun ci ɗauki ibada ba su je sun sanya shi a gaba suna ruku'u da sujjada a gaban su ba walakin ahallau lahum al-haram fa ata'uhu amma ai sun halatta musu haram sun kuma yi musu biyayya halal wa harramu alaihim al-halal sun kuma haramta musu halal fa ata'uhu sun musu biyayya yace eh haka ta faru wa fi lafzin a wani lafazi annabi yace fa tilka ibadatu to ai wannan shi ne zai ta musu din hakika yadda ka bi wani saboda matsayinsa na ilimi ko matsayinsa na ibada ko sarauta wajen ya halatta maka haram ka yadda da wannan koya haramta maka halal ka yadda da wannan to zai ta maka ba wai lallai sai ka yi maka sujjada ka yi sallah a gaban ka a matsayin shi kake ba matukar za ka bi shi a cikin abin da Allah ya ce abin da Allah ya haramta ka yi maka a wajen halatta abin ko ka bi shi yi wajen yi masa ba a cikin haramta abin da Allah ya halatta to wannan bai ta maka ne za ka kalmar bai ta tana da faɗi sai ta Allah ce wa inda shayatina la yuhina wa inda shayatina la yuhi ba'dhum ila la yuhina ila awliyaihim li yujadilukum wa in ata'tuhum innakum la mushrikun lalle shaytani suna yahayi ba ke su zuwa ga faɗi domin su yi jayayya da su akan abin da Allah ya halatta ko ya haramta Allah ce wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun hal lalle idan za ku yi musu ɗan cikin wannan abubuwan kaga Allah ko ya faɗi ya faɗi ɗan ko yake innakum la mushrikun lalle sun zama masu shirka sun zama mushrikai akwai a cikin shirka akwai shirka ta wannan cikin malamai suke kira shirka ta kai wa wani biyayya cikin abin da yake zai jawo maka hukun Allah ta san Allah ya haramta abin amma kai masa biyayya wajen halatta abin ko Allah ya haramta abin kai masa ya halatta abin kai masa biyayya wajen haramta shi to in har kai haka ta saba cikin shirkin ba wal mu'minuna qanunun lahi qanunun lahi al khalq wal amr haka ma la yahmudu ghayruhu la ya'muru ghayruhu haka nan ne wannan al'umma a wajen baya Allah maɗaukacin sarki haƙoƙinsa na rububiyya suna cewa halitta ta Allah ma'ana Allah shi ne kaɗai ya kaɗaita da halitta wal amru haka nan umarni na a sa ka sayi abu ko a hana ka wannan Allah shi kaɗai ya kaɗaita da wannan kamar yadda ya kaɗaita da halitta shi ya kaɗai ya kaɗaita da halittar ne don haka shi kaɗai ya kaɗaita da ya ba umarni ko ya hana wannan shi ne aƙidar wannan al'umma haka ma la ya kuma ko gairi la ya amuru gairi kamar yadda babu wani wanda yake halitta ba Allah ba to haka nan babu wanda wani wanda zai kafa doka ya ce abu ba Allah ba wannan ita ce aƙidar wannan al'umma wa qalu sami'na wa ata'na sannan kuma suka ce min jimin bi fa ata'u kullama amara Allah bihi fa ata'u Allah fa ata'u kullama amara Allah bihi suka yi da'a cikin duk abin da Allah madaukakin sarki ya yi umarni da shi wa qalu inna Allah yahkumu ma yuri suka ce kuma Allah yana hukunta abin da ya ga dama yana da dama ya hukunta kowane irin hukunci ya zo da kowane irin hukunci wa amma al-makhluq falaysa lahu an yubaddila amra al-khaliq ta'ala wa law kana azima amma duk wani mahaluki ba Allah ba ba shi da wata dama ne ya canza umarnin ubangiji ta'ala duk irin girman da yake da shi da duk irin matsayin da Allah ya ba shi ba ya da dama ya kawo canji a cikin umarnin Allah ko a cikin halinsa wannan ita ce aqidar wannan al'umma sai suka zama wannan tsakanin yahudawa waɗanda su suna ganin idan Allah ya yanka wani hukunci to ba zai canza shi ba in kuma har aka canza shi to alama ce da take nuna kawai kuskure ne Allah ya kuskure a nan kun ga anan yahudawa sun yi jafa'i game da ubangiji sun sauya haƙƙin ubangiji ba su ga girman sa ba ba su kaddara shi ba kamar da Allah ke ba ka da Allah hatta kabiri ba su ba shi matsayin sa wanda ya cancanta a ba su ba ba kuma kamar yadda su kuma na fara suka ba wa ainihin malaman su dama haka ka ci aka halarci cewa suna iya halattawa suna iya haramtawa ko a wannan al'umma sai suka zama tsakatakiya Allah yana da damar ya sa hukunci kuma ya canza yana da damar ya hukunta abin da yake nufi sannan kuma babu wani mahaluki da yake da damar ya kawo wata doka da za ta haramta ko ya kawo wata doka da za ta yi gaskiya sai ta kafa da wata Allah madaukakin sarki sai suka zama tsakatsakiya tsakanin waɗannan da waɗancan wannan ita ma wasatiyya ce wata zalika ja'alnakum ummatan wasatan ita ma wannan wannan wajibi yana tabbatar da wasatiyyar wannan al'umma tsakatsakiyar wannan al'umma wata zalika fi sifatillahi ta'ala haka nan a cikin sifofin Allah wannan al'umma ta zama tsakatsakiya take fa innal yahuda يهوداوة وصف الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة sun sifanta Allah da sifofin da halittu sifofin da suke na tsayawa ne na gajiyawa ne na ci baya ne amma kuma suka sifanta Allah da su fakalin huwa kafirun wa nahnu aghniya suka ce inna Allah kafirun wa nahnu aghniya Allah ne mai bukata mu kuma mu ne mai bukata wai saboda Allah madaukakin sarki ya ce man dallabi yuqridu Allah qardan hasana sai da isa lahu adafan kathira ya ne ne zai ba wa Allah rance ne ko Allah ya riƙa ya masa la ba riƙa ya ya mai yawa sai suka ce kenan Allah din da ba matalauci ne bukata yake a wajen mu mu kuma muke da wadata kaga rashin sanin girman ubangiji ne rashin sanin martaba da matsayi na ubangiji ne da fa'i ne ga Allah madaukakin sarki wa qalu yadullahi maglula haka nan suka ce yadin lahi maglula kamar yadda Allah ma'aikacin sarki ya bamu labarin ya kan kafara da zina kare wa kare yadin lahi maglula don na aidihi da ni ne bi kare bal ya dahu mabsuta kare ne su ku san kai ta suka ce halin Allah a cikin a cikin hukumi yake da kafari ma'ana Allah ma'aikacin sarki mai kankana hannunsa ne mai ruwa ba ya kake hannunsa Allah madaukakin sarki yake gullat aidihim hannun su ne a cikin sakari kuma haka Allah madaukakin sarki zai fito da sura na gobe kiyama a cikin wannan sakari wani ne bila kanu kuma wannan magana da suka faɗa Allah ya tsire musu saboda ita bal ya dahu nafsu tsakani yau sai ka san kanka hannun ubangiji a cikin duka ciki yana ciyarwa yadda ya ga dama to rashin sanin girman ubangiji da kadara ta ubangiji yasa suka sifanta shi da sifa sama sama wanda ko da mahaluki aka sifanta da wannan sifa an sifanta shi da sifa sama sama an aibanta shi ne ba an farganta shi ba ko mutum ne mahaluk mahaluki aka ce da shi marowaci to an nakasta shi ne ba an darasta shi ba ko mahaluki ne aka ce da shi mai bukata ne ba mai wadatar da waninsa ba to an sifanta shi ne da sifa sama sama ba sifa ta kamala ba to gare kuma a sifanta ubangiji da irin waɗannan sifofi wa qalu innahu sa'ida min al-khalq fassara a yawm al-fath haka nan suka ce Allah madaukakin sarki ya gaji lokacin da ya halitta sammai da ƙasa sai ya gaji saboda aiki don haka ranar asabar sai ya zauna ya huta ya gaba suke hutu ranar asabar suna kai kayan ubangiji bisa riyawarsu da ta ga wannan sifa ce ai ta tawaya ita kanta gajiyar ai ba sifa ce ta kamala ba a duk lokacin da aka ce ga mutane biyu suna aiki amma aka nuna ko aka ce wane ya gaji wane bai gaji ba wanda aka ce banta da gajiya a nan shine aka ce banta da sifa ta tawaya wanda aka ce bai gaji ba shine aka tarbarta to idan ya kasance makhluki duk da kasarsa sifar gajiya sifa ce ta tawaya a haƙƙinsa ta yaya za a sifanta ubangiji da wannan sifa har haka ne aqidar mu ahlus sunna aqidar musulmi na garin shi da dukkan wata sifa dukkan wata sifa ta kamala sallahu aula biha Allah shi ya fitan kanta a sifan ta ta wannan sifa sannan dukkan wata sifa tana kasa to Allah madaukakin sarki sallahu aula bi an yunazzaha anha Allah shi ya fitan kanta a ƙarfafe shi daga wannan sifa da haka dukkan wata sifar da za ta kalla ka ce wannan sifa idan aka jingina wa ma dan adam an kauye to Allah shi ya fi cancanta ka ɗauka shi daga wannan sifa duk wata sifa da za ka ce wannan sifa ta kamala to Allah ya ɗauka sun sarki ya fi cancanta ka ba da wannan sifa domin shi ne ya fi kowa kamala wannan fara wata kun makhluqa bi sifatil khaliq ko kuma da fara kiristoci sai suka ji yadda al'amarin sai suka dinga sifanta makhluqi abin halitta da sifofi na mahalicci al-mukhtasatu bihi wa sifofin da Allah ne yake kanta da su sifofin da mahalicci ne yake kanta da su sai suka duka sifanta wani mahalicci da su فقالوا انه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثير ويعاقب ويعاقب. صفة النبي عيسى Allah ne yana halitta yana azurtawa yana gafartawa yana jin kai yana karɓar tuba yana yafe wa halittu yana sakanta musu yana musu usuba aka samu wasu waɗanda suka ji tafarki na kiristoci cikin wannan al'umma sai ma suka yi tarayya da kiristoci a nan suke jingina da wasu waɗanda suke girmamawa wasu sifofi na ubangiji jingina musu tafriqul kaini su ce suna iya jujjuya duniya a ce akwai ainihin albaitu alkutubul baitu wani kutubi baitu wanda shi ne tafiyar da lamarin duniya yake a hannunsa ruwan sama da fitar da tsirrai da ba da arziki da hanawa da kashewa da wawawa da da azurtawa da talantawa duk ta hannunsa suke biyawa Allah ya ba shi wannan wannan matsayi an samu cikin wannan al'umma waɗanda suke da wannan da'awa da'awa ta kuɗi biya cewa akwai wani kuɗi biyu kuma a kowane zamani shi ɗaya ne tilo shi ba ya da kili kuma Allah ya danka kuma a hannunka to ka ga wannan tafarki ne na kiristanci a ce zai iya bayarwa zai iya hanawa zai iya azartawa zai iya talantawa to ban da ba kudin akan iya duban wasu waɗanda su ba a ce sun kai kudin ba ko dai an ce su ne aitadi da ba ce akwai aitadi akwai abdali duk duk makamai ne daban-daban kuma ko waɗanne adadi ne iyakantacce kamar wato aitadi su su arba'in abdali su su saba'in idan misali yake kamar a ƙarawa kamar yan majalisi akwai adadin da ake ci iya su za a zaɓa a naɗa wannan matsayi idan wani ya mutu su waɗannan sai su yi taro na yan majalisa sai a ga cikin sauran yanzu ya ordinary marasa mukami ya za a shigo da su cikin majalisa sai a yi taro ko a shigar da wani duk wanda yana nan rubuta cikin littattafan a kristanci ta kaga wannan bin tafarki ne na kiristanci wanda yake yarda da wannan yana yarda da wata wani bangare yana shi da kiristoci ya sani ko bai sani mu ahlus sunna ko mu musulmai na kwarai babu batun a ɗauki wata sifa a danka a sifa ta ubangiji a danka da wani wani Allah komai matsayinsa ba wani wanda ake bayar sifa ta Allah komai matsayinsa ko a ce yana halitta ko a ce yana kashewa ko a ce yana rayawa akwai wani yadda aka ce sun raya da shi akwai wanda ya ɓata jakar rayuka saboda ya kawai an ɗauko wuyin muridinsa ya kuma ce a mayar an ce ba za a mayar ba ya ɓace ya zazzage duk waɗanda suka mutu a ranar suka kai kuma idan gidi ya tosa da wannan to ke ka gani ya a fara rayukan wannan yini da a kasa san masa ran muridinsa ba a ɗaya ta ba a ɗamin tsira da sauran to ka ga wannan yana da cikin tafririn tafririn kafirin har ma wani daga cikin waɗanda suke da ganin kansu malamai yana fara abin yake ko menene menene da ke abu kadiri ya kafe rayuka amma da musa ma alaihi salam ba mala'ika jibril ya wa mala'ika mala'ika mutuwa ya zo ɗaukar ranka ba ya mare to da amma musa ya mare mala'ika to dan menene abu kadiri ba zan iya kasar rayukan da ke da mayar musu ba ka duba irin wannan jafa'i lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo wa annabi Musa alaihi salam hadisi ne sai yana cikin bukari ya zo masa a fita ta mutum kawai ya shigo gidansa ya ce na zo ɗaukar ranka ku duba yadda abin ya kasance kawai kana cikin gida kawai ka ga mutum zuƙar a kan ya ce na zo ɗaukar ranka me in za ka kai ai sai ku tafi ni fa bai san mala'ikan bane ba sallama ba ƙanƙasa gida ba kawai ya ganci ya ce na zo in ɗauri in ɗauri hinta a wannan yanayi ne ya bari amma lokacin da ubangiji ya gaya maka cewa in yana son ya samu rayuwa ya ɗora hannunsa a kan gashin bijiminsa iya abin da hannunsa ya rufe na adadin gashin Allah ya ba shi iya adadin wannan shekaru ya ce ya ubangiji na zaɓi saduwa da kaga bai san bai san cewa mala'ikan ba inda ya san mala'ika ne da Allah dan ne zai mala'ika waye zai zai san mala'ika ga kuma kuma ya daga hannu ya bari ko aljanna ya zo ce ka fahimci aljanna aljanna kada za ka bari shi ba bare mala'ika kuma mala'ikan ba na mutuwa ba wai mala'ikan ba da arziki ba wanda za ka ce karkar karkar ya ce da ya fara a fara arzikin da ya sa maka wannan na mutuwa ne na mutuwa ne saboda haka in rai ɗan adali ya zo babu wanda yake canza babu wanda yake canza ya tabbata cikin sahihai hadisa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ba mu labarin annabi Sulaiman a fadarsa wata rana yana zaune sai mala'ikan mutuwa yanzu da ko yake sakallon wani daga cikin da fadawan da suke fada da fada duk sanda ya daga ido sai ya ga mala'ika ne na kallon sa kuma an san juna wannan mala'ika ne ya zo ziyara amma a fita ta mutum amma da fada da yake da duk sanda ya daga ido sai ga sun hada ido da mala'ikan nan sai ya firgita sai ya ce ya bayan mala'ikan ya tafi sai ya ce ya nabi Allah ni dai ka sa iska ka ɗauke ni da aljanu akwai ni kan ƙasar hindu a raba ni da inda kake wato ai wata tafiya mun nisa saboda na gaba la'ikan nan duk kan lokaci ka ɗan maka da ido sai daga ban haɗa ido ni a ɗauke ni a gudu da ni ta ai cikin mutanen indiya suke nan annabi sulaiman ya sa iska aka ɗauke aka tafi da shi aka jefa sai cikin indiya mala'ikan mutuwa ya dawo bayan lokaci zuwa wannan fada sai annabi Suleiman yake tambaya ta cewa ya aka yi kara zama da bata na wancan zuwa da kai kan ka kallon ka ya ana gama yanzu ka gama sa mun dauke ku mun jefa kan kasar hindu shi ne mala'ika yake cewa mamaki ne Allah ya umarce ni in ɗaurar ka a kasar hindu a wani lokaci da na ga kuma lokacin ya matso amma kuma ba ta Allah to ina kallon sa ina kana bai lokacin yana yi da dai hindu sai ba shi kuma aina ma ta kone wala kun ta fi gare ni babu inda za ka je ka guje mutuwa babu inda za ka je ka guje mutuwa shi yana da maki shi kai ba da yana a ƙorafi ina bakin da yake yaya ba ta an ce in je ƙungiya bayan awa kaza zai tsoron amma kuma ba ta yanzu ya tashi a irin tafiya ta wannan lokaci har yaji indiya lokacin na yi kuma ina zuwa gurin da aka ce da zai sai ga sai ga wanda ya sani da ya na jefa kuma to kuma har a ce akwai wani shi zai iya tsaye iya kakar kanka daga hannun mala'ika har zai sace ba ma wai na muridin ka ba har ma na wasu ma ya sace har ma ya mai musu kaga duk wannan sai kawai wani bangare ne na asirin kirista ko a ce wani ya yana gafara ko a ce yana bada rahama a ce a kafa kan mutum shike da ya samu rahama ya samu albarka da an kafa kansa shike da ya samu wata albarka wanda ma ya kafa shi ma wanda aka kafa kansa shi ma ya samu albarka ai ta kafa kafi kaga wannan duk sai kai ne da wala la'akidin kiristoci da suka faɗaɗe suka fulani suka shigo cikin wata aƙidu na ɗan musulmi ba sani ba da duk wanda ya karanta aƙida da kwakwakwar siffanci zai ga yadda suke da alaƙa da irin waɗannan aƙidoji tsofaffi aƙidoji na kirista na yahudi aƙida ta ta ta addinin barhamiya na indiya na buda duk zai ga sun faɗaɗe sun shigo cikin wannan tafiya to kiristoci suna da wannan wal mu'minuna amanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala amma su ne ne suna a tsakatsakiya ba su ɗauki su ba su sifanta Allah da sifofi na nakasa ba sifofi na tawaya haka nan ba su sifanta wani makhluki da sifofin Allah ba sun yi imani da annan Allah subhanahu laisa lahu kamiyyun wala niddu Allah ba shi da wani wanda yake kanta ba shi da wani wanda yake kini walam yakun lahu kufuwan ahad ba shi da wani wanda yake tsara daidai da shi ba wani kawai wanda yake daidai da ubangiji وليس كمثله شيء باب يلعب وان ينسم ثابتي وكل ما سواه سواه عباد له فقراء اليه duk wani abin da ba Allah ba to baya ne na Allah kuma ya bukatuwa ne zuwa ga Allah wannan ita ce aqidar aqida ta mu'minai aqida ta musulmi na ƙwarai Allah yana da sifofi har kaka yana da sunaye masu kyau ko mafiya kyau babu wanda yake yayi kama da ubangiji babu wanda yake kimi ko tamka ko tsara ga ubangiji in kullu man fi samawati wal ardi illa ati ar-rahman abda laqad ahsahu wa addahu abda wa kulluhum ati yawm al-qiyamati farda duk wani abin da yake cikin sammai da duk abin da yake cikin kasa babu wani fati ya zo ga ubangiji mai rahama a matsayin sa na baya laqad ahsahu Allah ya kididdige shi ya ya kalce shi wa addahu ya kididdige shi addan kididdige wa Allah ya san komai ya san kowa wa kullum a cikin yanar kiyamati farda kowa a cikin kadai zai je shi ne da daga ubangiji da haka wannan al'umma take tsakatsakiya tana sifanta ubangiji da sifofin sa harkata da sunayen sa mafiya kyau ba sa sifanta wani bawa duk matsayin da Allah ya bashi da wata sifa ta ubangiji wa min zalika amrul halal wal haram haka ne al'amarin halal da haram فإن اليهود كما قال تعالى قد ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا الأمر هنا لم حرام يهود أنا كما لم الله يكفي كذوا بذلك وأن لفت زما وأن لفت يهود وأن لفت في كنتوبة حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم sai muka haramta musu daɗaɗan abubuwa waɗanda ba an halatta musu su amma saboda zalunci su sai muka haramta musu su وبصدهم عن سبيل الله كثيرا da kuma dogo wasu da barin tafarkin Allah ko su cije su in yi tsariya su kuma hana wasu su tafarkin Allah suna yin haka da dama to duka wannan zalunci da suka yi sai muka haramta musu abubuwa da dama da muka halatta musu wa alal ladina hadu harramna alaihim kullu dhi dhufr wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim shuhurahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma aw al-hawa aw ma khalaqa bihadith ذلك جزيناهم ببغيهم والا لصادقون haka Allah madaukakin sarki ya kasanta musu saboda zalunci kuma Allah madaukakin sarki ke cewa mu masu gaskiya ne saboda kuskujin Yahudawa da ƙetar iyakar Ubangiji da zalunci da zaluntar bayan Allah da cin riba Allah madaukakin sarki ko ya kasanta musu da haramta musu da haɗaɗɗen abubuwa da Allah ya halatta musu waɗanda suke da hasaita ko ko kace Allah da ɗaukakin sarki ya haramta musu ce muslim ibili Allah ya haramta musu ce raƙuma wal bakti Allah ya haramta musu cin ajaja wala dahlu sarbi ko sarabi Allah ya haramta musu cin kitan da yake ya lulluɓe abin da ya lulluɓe da ake ce mata wannan ba ko ba ba kundi kitan da ya lulluɓe kundi da wanda ya lulluɓe hanji Allah ya halatta musu shi a fara shi ne tundu da hanji kiɗan da ya lulluɓe wannan Allah ya ɗauka sai sarki ya haramta musu cin sa wal kuryataini Allah ya haramta musu cin koda walal jadi fi labni fi labni ummihi Allah ya haramta musu wannan ba fi labni bane fi labni ummihi haka nan dabbar da take cikin mahaifiyarta mu a musulunci idan aka yanka dabba to wacce take ciki ita ma ta zama nama ba sai an yanka ta ba ba sai an yanka ta ba kamar da manzo Allah ke cewa zakatul jamil zakatul ummi idan an yanka dabba to kamar an yanka ita ta cikin take sai aka ba ta bukatar a take yanka ana iya amfani da naman aiki to sai Allah ya haramta miki wannan duk kayayyaki masu daɗi irin wannan sai Allah ya haramta miki ba dan komai ba illa saboda zalunci ila gairu zalika mimma hurrima alaihim min at-ta'ami wal libasi wa ghayrihima da abubuwa ire-iren wannan waɗanda Allah ya haramta musu na abinci da kayan sawa da abubuwa masu kama da haka da Allah ya haramta musu wannan to saboda zalunci su ne wannan shi ne a tahrimin shari'i wanda ya kasance a cikin yahudawa saboda tsotar iyakarsu wannan al'umma bayan wafatar annabi sallallahu alaihi wa sallama babu kuma wani tahrimin shari'i babu wani abin da za a halatta shi bayan kuma wafatar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zama haram ga wannan al'umma babu abin da yake halal a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama har ya bar duniya yana halal to yana nan a halal ɗinsa ba zai taɓa zama haramun ba duk abin da Allah ya halatta mana shi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam har Annabi sallallahu alaihi wasallam duniya yana halal to ba zai taba komawa kuma haram ba shi da an rufe wannan babu babu sauran wata sabuwar shari'a da za ta sauka saboda haka at-ta'aribu shar'i da zai sauka ba to amma Allah yana iya yi ma wannan al'umma ko wani bangare na wannan al'umma ko wata cikin wannan al'umma Allah yana musu yana iya yi musu ukuba da at-ta'aribu shar'i saboda zalincin su sai Allah ya kasar da ilimi a cikin su saboda su cikin sai Allah ya haramta musu wani ilimi wanda sanin ka zai sa su samu sauƙin al'amura sai ka ga mutum yana ta yin wasu abubuwa kuɗi wanda ba a sa su ba yana ta wahalar banza to hukuma ce ta ubangiji saboda ya yi tsayawa ga Allah sai Allah ya jarrabe shi da wannan ka gan shi yana haramta wa kansa abubuwan da sunna ta halatta ya faɗa wa kansa duk irin tafiyar da zai yi ko zai je bangon duniya ko ya yi sallah raka a hudu da zai yi biyun nan ba da Allah ya sanya ta rahama da sauki ga wannan al'umma ta Allah ɗaya masa wannan duk zafin da ake duk ɗanyen da ake yi ba zai yi safa akan kofi ba kamar yadda shi a suke yi ba sa safa akan kofi ko da zai yi safa akan kafarsa ba kamar yadda ya tabbata a cikin sunna ya ce ai bai halatta ba ko abinda ko hukun da yake yankin ka sabu ulmati a nan ko wanda za ka iya tafiya a kai ba tare da kana jin wani abu yana tsarin ka ba amma kaka ai ka ga in wani abu zai huda ka to ba za ka yi kaka a kanka duk kaurin ka kuma ya saba sunna akwai hadisin nasu ala jarabai yana da cikin sunan cikin mubi hadisi ne sahihi wanda har gaba da sunan kafiri ya yi littafi guda a kan wannan ya fara da gagganin malamai sunan littafin almasu ala jarabai to sai Allah ya ɗora masa wannan ilimin na sunna sai ya kai halar da kansa duk hanyi in kankara ce take sauka ba zai taɓa yadda ya yi kakar ba sai ya wanke ƙafarsa ko da da ruwan kankaran ne to ka ga wannan tahrimul qawli ne saboda wani abu da yayi Allah madaukakin sarki ya ɗora masa wannan ilimin ya jarrabe shi da wannan ya jarrabe shi da bin wasu ijtihadat na wasu malamai waɗanda sun yi ƙoƙarin da wani hukunci suka kuskure kamar su wani ya ba sa hukun ɗin amma zai ce hukun ta ya rage ba zai tafa a kansa ba tare da cewa babu nasi da ya nuna idan hukun ya rage ba a tafa a kansa bal ma abin da za mu iya fahimta hukun sahabbai yawayin su da a yaje su saboda yawayin su talakawa ne ba a da kuɗin da za su dinga sa sababbin hukun a kudu mutanen da suke zama kira suna wani lokaci tana yage har aure su tana bayyana a wajen sallah har sai ga abin sallallahu alaihi wasallam da yake wa mata idan an yi ruku'u an yi sujjada kada su dago su bari sai maza sun dago saboda me saboda kayayyakin su da suka yayyage ba ba abin da za a canza kayan sawa ina yake da zagar da zai canza hukki sannan kuma a gari suke mai yawan duwatsu garin madina gari ne wanda yake da duwatsu a kan wannan hukki za ka dinga tafiya sannan za a fita yaki a kan za a yi tafiya to kuma a ce hukki kuma a yaje ki ba inda a ce ba san a kan hukki idan ya yaje ba a yi to da da annabi ya yi muku bayani wannan domin a yanayin da suke yanayi ne na bukatuwa na su san wannan bayani to amma ba a samu wannan ba to a iya samun ijtihadi na wasu wanda za su ƙara waɗannan sharuɗa wanda babu su a cikin sunna Allah ya ɗora ilimin wannan ga wasu kuma wani saboda wani laifi da yawa ubangiji sai Allah ya jarabe shi da wannan don ya zama hankali wani laifuka kuma nashi daban Allah yana iya yin wannan ibnu tayyiba ya yi wannan bayani a cikin kafin kafa kaya na goma sha tara ana iya samun at-tahrim al-qawli al-qadari cikin wani al'umma duk da babu at-tahrim al-shar'i التحريم الشرعي يا باري باري وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الله عز وجل يهودا فجد ذلك ذلك جزيناهم ببغيهم حتى متفاعل كانت فجد ذلك فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا فدي wanda yake ya zalunci kanka ko ya zalunci al'umma Allah yana iya jarraba ka da wannan hatta kila har ma ana cewa innal muharramati alaihim salatu mi'atin wa sittuna mai'a ana cewa abubuwan da suka zama haram akan al'ummar yahudawa sun kai ɗari uku da sittin nau'i nau'i ɗari uku da sittin haramun a cikin wannan al'umma kaɗan ne kaɗan ne shi yasa Allah ya yi bayanin haramun daki daki kaza haram ne kaza haram ne wa qad fassala alaikum wa qad fassala ma harrama alaikum Allah ya yi muku bayani daki daki na abin da ya haramta muku amma ba a ce an yi mana tafsili na abin da aka halatta ba saboda in aka ce za a yi bayani daki daki ɗaya bayan ɗaya na abin da yake halal to abin da zai kai ƙarshe ba ko aka haram ko aka halatta aka bai aka yi bayanin haramun to duk abin da ba ba wannan haramun ba to halal ne ya sa malamai suke cewa al'asli fil asya al ibaha asali cikin abubuwa su da halal sai idan nasu ya zo ya nuna haramci to a lokacin da za a ce abu kaza haram ne idan babu nasin da ya haramta abin cikin mu'amala ko cikin abinci ko abin sha ko sutura to al'asli fil ibaha asalin ka fil ibaha don haka a zo a yi bayanin abubuwan da Allah ya haramta a kan a littafi kada ka ce an kinta ta al'umma a tsohon malami da yin littafi da harramatu da istihada fi Allah abubuwan da suke haram amma mutane suna sakaci da su suna sakaci wajen aikata su ko wasu ke cewa a za ka zo ka fara abubuwa ka za haram ne ka za haram ne ka za haram ne to wannan yake musu wannan yana nuna sauƙin wannan a shari'a din har zai zama da haramun din ana iya fara shi a cikin bijiki amma a ce za a fara halal nan sai yanzu a ce za a yi bayanin halal din da yake cikin su kaɗai a ce sai an samu nasi takalmin ka halal sai an samu nasi rigar ka halal rigar babban riga ce ko doguwa ko karama ko jakan ce ko ɗan shana ko ɗan ina ce sai an samu nasi a kanta a zo kan hularka a zo kan agogonka a zo kan ku sai da kai kaɗai kana buƙatar nasoci na na ai bayanin halatta da yake bikin su kaɗai bare a ce an yi sanan an shiga bakin motarka an shiga bakin gidanka kwanukanka tukananka gadanka kimfiɗarka kujerarka a ce kowanne to da a ce ba haka za a yi bayanin halal shi ma kowane abu ɗaya sai an cire shi an kawo maka nasinka to da abin da zai tsari ba to shi yasa sai aka yi bayanin haram idan aka bayyana haram to abin da ba wannan ba to shi ne halal shi yasa Allah da ya bayyana abubuwan da suke haram na mata nau'o'in mata da aka haramta wa mutum ya harri maka alaikum inna ha tuku wa ma tuku wa akhawat ku hajiya karshen aya sai Allah ce wa illa lakum ma wara azalik ai halatta muku waɗanda ba waɗannan ba domin ko aka ce ba halatta sai an maka bayani to dan kaga abin zai tsawo ai halatta maka da barbariya ai halatta maka da fulata da ta aiki a ta indiya ta turiya to abin ba zai tsari ba to sai aka ce waɗannan dai su ne haram sauran da ba waɗannan ba don an halatta maka su saboda haka in za ka idan ya tsari su da in za ka iya ya dubu na nau'in mata matuƙar ba ka shiga cikin wannan jerin gano ba to halal ne gare ka wal wajibu alaihim ne a sani ya tamaniyatu wa arba'una amra abinda yake wajibi a kan su ɗari biyu da da da arba'in da takwas umarni ɗari biyu da da arba'in da takwas wata zalika sujjuda alaihi sun najasati haka nan aka tsananta musu a cikin al'amarin najasa idan da jasa ta taɓa wani to ba kawai zai abin nan zai yi ba ko ya sa abu yawa hankali a wani zai yi ta haka sannan kuma idan mace tana haida ba za su kusance ta ba ba za su ci abinci da ita ba ba za su zauna da ita a gida ɗaya ba ta zauna da akwai tsanantawa a ciki ba kuma komai ya sa Allah ya tsananta musu haka ba shari'a ta tsananta musu da wannan sai saboda zalunci da kukujinsu da ƙetar iyakarsu da sabbi da suke yi an sabilin lahi kafira hatta la yu'atilun al-qa'ida hatta la yu'atilun har ya zan ba sa cin abinci da mutum da suke haila wa la yuzabiuna fil buyut ba sa zama da ita ba zuwa ya ce nake ba sa zama da ita a gida ba to wannan wani abu ne da Allah ya tsora musu saboda kukujinsu tambayoyi da suka zo hannu suna da yawa lokaci da zai bamu damar amsa su duka ba amma za mu amsa wasu daga wani yana tambaya mene ne gaskiyar waɗanda suke cewa maulidi halal ne saboda wannan ƙa'ida ta asalin kowane abu halal ne asalin kowane abu halal ne ba wai asalin kowace ibada halal ba ne akwai bambanci asalin kowane abu da Allah ya hore wa ɗan adam ya hore masa shi har na sama ne ko na ƙasa na ruwa ne ko na waje asalin ita Allah ya halittu shi ne don mu amfana mu yi amfani da shi al'aslu shi ne al'aslu amma abin da ya shafi ibada al'aslu fil ibadati al-man'u ita ibada asali a cikin ta shine an hana ta sai da nafsi man asbaka fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rabb man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rabb am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ake kaga in abu yana da alaka da addini sai Allah ya yi izini ya ce yi kaza abin da duk da yi izini a kansa ba bai halatta ka yi su ba abin da ya shafi maulidi a bara a kano na yi majalisi a majalisin mu na al'ubudiyya na yi kasa uku a kan maulidi sannan a bana na yi program a freedom wanda sun samu labarin abubuwan da suka biyo baya bayan sun yi sun yi na tsarerayi ga malaman mu sun faɗa abin da ba na faɗa domin ba duka je muka ce a ba mu dama mu na je na yi minti da su minti talatin da ko arba'in amma aka fito ana ta ƙone ƙone har aka fito ƙone gidan rediyon ma gaba ɗaya to kasa ɗin na zo da shi kasa ɗin daga nan ya tura ya kuma sai kamar ma sun hura wa abin da sun ƙara wa wato shi ta tafi yaduwa wanda ba da jikin kirista abin nan program din ba sai suka tafi nema nan da nan aka dinga sayar da kasa din wasu masu kallon kasa suka murmure a ranar a lokacin ai sai da kasa din ya fi dubu to kaga wani ikon Allah su wai sun su fita cikin gaskiya kuma sun yi zamana sun kara mata tsayi sun kara mata karfi kasa din na zai da shi da ake yi nan su kuma ba a da shi dan takaitacce ne akwai mai faɗi sakin uku a kan mai biki gaba ɗaya amma wanda dan takaitaccen bayani ne amma duk yanki yanki yanki yanki ya fara musu da hankali dokokin da mai tsara'idi ya kawo a cikin littafin da su inganta wannan ba shi ne sifofi da su ala suna suke tabbatarwa kawai ba a sha'ira suke tabbatar da sifofi guda bakwai kawai da Allah sauran suna yin kawo ne su ne kawai mai tsara'idi ya kawo shi ba wannan ka'idi ba littafi ne na ilimi shi ka jirin lafi ya kamata duk wanda zai yi karatu da zai da littafi na ilimi shi ka'idin nan ba wanda ba san ne ya yi wannan ka ka'idi ko yasa kullum tsare tsare aiki kullum ka dai da karshen ka'idi sai ka ga wani yayi ka'idi saboda ba wanda yake da haƙƙin sa sai a ƙara wasu abubuwa a ce in ka karanta za ka samu kaza za ka samu kaza wanda ya yarda zai samu wanda kuma ya karyata Allah zai tsire masa ko a ce ya kafirta saura ta kawai ba wani tafi ba ne ka fara karatun ka da kanka ahalari su layi su zuwa su risala suwa yi amma suka ce za ka ɗauko kawai ba ka lokacin ka za ka yi. Mene ne matsayin wanda ya wasu lar Allah sallallahu alaihi wasallam injili ya san sunna ce ta Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata injili to ya yi addinin Allah injili ya yi Allah injili. Dan haka ya bar musulunci duk wanda zai yi wa Allah injili yana sane ya bar musulunci tsakka farkin ba da imani kul abillahi wa ayati ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد ايمانكم wannan kuma yana cewa mene ne ingancin littafin sanyancin littafin nan mai suna a shifa a shifa a shifa ba a shifa ba a shifa sunan sa ne na hausa amma shi ne littafin a shifa ba shi ne waraka ba a shifa sai hukukul mustafa na alƙadi iya alƙadi iya ɗaya ne daga cikin malamai na malikiya yana da rubuce rubuce masu kyau kamar sharh sahih muslim ismail al-mu'lim yana da littafin al-umma fi usul ar-riyas wa sama yana da littafai da dama wanda yayi irin kuma sharh al-anwar masu kyau wanda malamai suke abin nan daga cikin littafansa akwai wannan littafin asira amma ya cika su da hadisai waɗanda suke bara gurbi waɗanda suke mawdu'ai waɗanda suke ba su inganta ba waɗanda suke na ƙarya da wasu hikayoyi da dama wanda ba su inganta ba wanda duk zai karantar da wannan littafi ya ya kamata ya zama yana da ido wajen sanin ilimin riwaya ya san hadisin da ya inganta da wanda bai inganta ba ya san hikayar da ta inganta da wanda ba ta inganta ba amma in ba haka ba zai ta rika ya rami zai ta gaya wa mutane ƙarya ya ta inganta ba shi ya sa za ka ga a cikin tarjamar shi wannan malami alƙazi iya da da imamu zahabi ya yi a littafin sa kera alamin nubala ya kawo cikin batun da ya kawo na ƙazi iya ya kawo batun littafin alƙafa yake cewa ina ma da rubuta wannan littafin ba ya zuwa da abubuwa da dama da ba su inganta ba to ba ya yaba shi da abin da idan haƙi ya rubuta a cikin bala'in nubuwa ba ya isa ko ya haƙura da abin da turmi ya rubuta a cikin al-sama'il bala'in nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake karkashin sunan turmi ba ya yaba kar kai da in har za a karantar da wannan littafi ke zama na ana da ido wajen sanin abin da ya inganta da wanda bai inganta ba hadisin kama ta kulo ni Allah alaikum kun hadisi ne ba hadisi ba ne wannan ba hadisi ba ne kamata su ne wannan alaikum hadisi ne mai zo bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba kuma matalin sa ba mun kalli tarihi yana ƙarya ta matalin sa da yana ta kamata su ne irin yadda kuke haka shugabannin ku za su zama mun ga akwai lokacin da al'umma ta ta lalace aka samu zalunci da fasadi da da da da da da rashin kyautatawa a cikin al'umma amma Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci al'umma da irin su Umar ibn Abdul Aziz wanda khalifa ne na kwarai Allah ya kawo shi ya dora shi akan al'umma ya dawo ya gyara al'umma har ana kwatanta shi da kakansa sai da ina har ana son ya shi ya zama al-khalifa da khalifa na biyar duk da ba shi ya je bayan shi sai ke ba bai zo ba sai bayan shekara ɗari da wafata annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga da a ce kamata ku ne wannan alaikum shi da haka za a ci gaba da zama sai da ana iya samun shugabanni na gari kuma an iya zai ta samun wani a cikin tarihin tarihin musulmi al'umma ta lalace daga Allah ta shugabanci na gari kuma lokacin da al'amari ya lalace na na na na daular abbasiya aka samu wasu kalifofi waɗanda suka dinga muslima a al-sunna aka yi ta sanailayar aƙida ta bin shugabanci ana ba ta kariya ana ba ta ƙarfi ana ta yaɗa ta cikin al'umma lokacin khalifa al-ma'mun da lokacin khalifa al-mu'tasim billah da lokacin khalifa alwasiqu billah suka zama sun karɓi wannan aqida ta mu'tazilanci aqida ce mara kyau gara gurbi suka dinga yawa ta cikin al'umma suka gana wa malamai azaba suka kashe wasu suka daki wasu suka ɗaura wasu imamu ahmad ya kawo hala a hannun da ana haka kuma sai Allah ya kawo khalifa al-mutawakkil billah wanda shi kuma ya dawo ya gyara abubuwa ya dawo ya taimaka wa sunna kaga ba kamata ku ne wallahi alaikum yadda mutane suka lalace sai a ci gaba da zama a haka sai Allah ta khalifa na kare mu duba lokacin da a karni na na hudu yadda daula ta ubaidiyya daula ta batiliya sai ta kafifi a ko ina a duniya musamman al-maghrib da al-mashriq al-arabi ya zama na su suke gudanar da mulki aka dinga ganna zawa sunna aka dinga kashe malaman sunna ana yaɗa ci bakin ci an ma wanda yake kafirta sahabbai ya kafirta abubakar da umar da islam ya yi ƙarfi har ma ana ɗaukar wasu daga cikin sarakunan wannan daula a matsayin allah irin su al-mu'izzu billah wanda ake masa tashi ma shi ita la ma sha'atul akhbari fa kun fa anta al-wahid al-qahhar abinda ka ga dama ba abinda Allah ya ga dama ba kai hukunci kai kadai ne wanda yake tilo ɗaya ne iko yana tafiya ana masa wannan taki ya al'aki da amrin ma wanda ya zo har ya mai da kansa Allah har ba su wallahi kira suka dinga bai masa amma Allah ya kawo daular salajika daular salajika daular saljikiya daula ce ta turkawa ta sunna ta je ta taimaka wa sunna ta ka tattaki wannan daula ta karya ta ta dawo da shugabanci na daular na abbasiyawa suka zama suna da kanjini a bagdad suna da kanjini a sauran sassa na duniya to kaga ba kamata ko ne wallahi alaikum yadda al'umma ta lalace da shi ke sai a ci gaba da tafiya a haka saboda haka hatta maka na hadisin bai inganta ba amma za ka ji wasu na lakta ana ta jawo ana ta canji ana ta gini a kai ana gini a kai ruwa to tambayoyi suna da yawa sai mu dan dace sai mu dace ta alai wasu tambayoyin da ba samu shiga ba a sati na sama insha Allah ta kila ba ma karanta su sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad وعلى اله وصحبه اجمعين sai wani hadisi sai Allah da kake fara da shi an kawo annabi abu